من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau muna litinin daren talata yau 20 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da tara ne ga watan uku hijilan miladiya 2026 ci gaba da karatu muna tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya muna cikin aya ta 25 aka ne arama cikin wannan sura mai albarka suratul hajji daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya musamman a arewacin najeriya kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda ɗaya da zan amsa ya aiko ta hanyar murya tun daga jihar katsina yana tambaya dangane da mutum ne ya zo shi ainihin masallaci ana sallan sallan asham ko ya kuri sai na sake ma sauraron tambayar nashi ana wasu ma ina hanya na ji abu a daga tare farko suna na sani bani daga don sabai da ke kasar sani insha Allah kamar yadda malam shi shi malam ana sallar tahajjud ne sai mutum ya zo ya saki hanyar karata to bayan na mutum ya zo masallaci ana sallar tahajjud an yi raka daya ya same su a raka ta biyu irin masu raka biyu su yi sallama din nan to shine yake tambayin idan aka yi sallama shin zai sallama ne shi ma ko zai miƙe ya ainihin ciko raka ɗayan da bai samu ba kun fahimci tambayar abin da ya sake tambayin shi ne saboda ya ji an ce baya halatta liman na karatu mamu ma yana karatu saboda a lokacin da liman ya sallama zai miƙe kabbara ya sake ci gaba da sabuwar raka kaga zai na karatun fatiha da sura to ya ji an ce ko ba a so liman na karatu kai ma kana karatu to lokacin da suka yi sallama suka miƙe shi ma ya miƙe zai ci kona shi liman na karatu yana karatu shi ne abin da ya sa ya ɗan ruɗe abin da za ka yi shi ne wajibi ne in ka zo ka samu raka ɗaya a sallan asham ka yi sallama in liman ya sallama ka miƙe ka ci ko raka ɗaya don ba a salla raka ɗaya idan ba wutiri ba ina fata an gane to a wannan lokacin za ka yi karatu ne kai naka a asirci ba za ka ɗaga murya yadda liman yake ba ina fata an gane za ka yi karatu kar ka ɗaga murya ka jiyar da kanka kawai kar ka jiyar da wani wannan shi ne kai sunna a kanka ka kawo raka ɗaya kai sallama sannan kila ma za ka iya diskansu suna raka a ɗaya wannan ita ce fatawan kusan dukkanin malamai babu wani saɓani a kai to wani ƙarin bayani da zan yi akan wannan ba wai shi da yake magana in ya miƙe yana karatu aka ce kada ɗaga murya ba ko da misali ku ne kuka zo masallaci ko ka samu salloli an tsere muku da wasu aka yi sallama aka miƙe sai ka ji masallaci ya cika da karatu wancan na karatu wancan na karatu wannan abun kuskure ne in ka ji kasashen da suka waye wayewa na addini ba za ga wannan abun ba kowa zai karatun shi ne jiyar da kanshi kawai ko na gefen kama kada ji me kake karantawa ko da sallan da ake bayyana karatu ne kuwa shine sunnan wanda zai ci ko ramuwan sallah ko da kai kaɗai ne a masallacin za ka ci ko wata raka da sai ka bayyana karatu shine ka jiyar da kanka ba sai ka jiyar da mutane ba kaga mutum ya cika masallaci da karatu wani shi yana ciko raka da bai samu ba saboda akwai disturbances a lokacin akwai mai tasbihi mutane suna azkar bayan an yi sallama to kai ka jiyar da kanka kadai kuma ya mafi kusa da ikhlasi ya fi kusa da tsoron Allah ina fata an gane wannan shine fatawan hatta a masaban malikiya ba ce ka daga murya a wannan lokacin ba ka yi ƙasa-ƙasa da muryanka ka je da kanka kai kaɗai wannan shine amsa insha Allahu wallahu ta'ala ala wa alam wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ubangiji subhanahu wata'ala yace innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala wai sudduna an sabilillah bayan sun kafirce wa Allah kuma suna ƙoƙarin kautarwa dangane da tafarkin Allah subhanahu wata'ala su sun kafirce kuma suna ƙoƙarin karkatar da mutane su kafirce wa Allah subhanahu wata'ala suna katange mutane daga tafarkin Allah ba sa so a bi Allah wal masjidil haram sannan suna katange mutane daga masallaci mai alfarma kamar yadda suka hana annabi da sahabbai shiga aikin makka a shekara ta shida bayan hijira a lokacin da aka kulla sulhun hudaybiya to sai Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan da suka kafurta suke kuma toshe mutane daga tafarkin Allah suke kuma hana mutane yin ibada a masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nasi sawa wannan masallacin da muka sanya shi bai daya ga dukkanin mutanen duniya gaba daya ko kuma mu dauki cewa garin makka inda muka yi magana jiya Allah sa ta sawa'an daidai wa daida ga dukkanin mutanen duniya gaba daya al'akifu fihi mazaunin garin makka walbad da baƙo wanda ya zo aikin hajji ko umra masallacin haramin ka'aba ko kuma garin makka babu wanda zai gadara da shi in ka shiga garin kai ma dan ƙasa ne a da kenan ina fata an gane yau banda a yanzu amma cikin masallacin kan lalle har yanzu wannan abin na aiki ba za ka zo ka ce kai dan dan makka bane za ka yi gadara da masallacin harami a duk wanda ya shigo masallacin harami ja'alnahu linasi sawa kowa daidai wa daida ne matsayin shi ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah sai da kuma a ƙarƙashin wannan akwai ka'ida na shugabanci ba za ka zo masallacin harami ka ce sai ka je sahun gaba ba inda su sa'udu shirain da su abdurrahman su dai suke ba ina ka ganin ma ba za a barka ba yau a ka'ida nan kuma wuri ne na manyan shugabanni kuma dole a musulunci akwai biyayya ga shugabanci wannan kuma shi wani babi ne daban Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa man yurid fihi bil duk wanda ya nufi wannan masallacin ko wannan garin bi ilhadin da wani aiki na sabon Allah bi zulmin akan ganganci da gangan da niyya Allah ce nuziquh min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi a nan akwai abubuwa kamar haka abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suke kautar da mutane daga tafarkin Allah suke kautar da mutane daga masallaci mai alfarma ko daga garin maka gaba ɗayan shi wannan garin da muka sanya shi sawa'an daidai wa daida ga mutanen duniya gaba ɗaya da bako da ɗan gari al'akifu fihi wal ba'd to ita garin makka tana da wani matsayi na musamman a wurin Allah subhanahu wataala na farko Allah ya sanya ta ta zama alƙiblan mutane duk mutanen duniya gaba ɗaya kaf nan za su kalla su yi sallah duk yadda ka tsani saudi arabia ko kai ne shugaban masu tsananta dole za ka yi sallah sai ka kalli wurin bayan da ka iya kuma idan ka fi kowa tsanan saudi arabia dole can za ka je aikin hajji da umra ba za ka je wata ƙasa ba wannan dai garin allah ya zaɓe su makka da madina ya fifita su akan kowane gari hadisi ya tabbatar daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal da sunan tirmizi da sunan na ibn maja allah kara musu rahama hadisi ne kuma ingantacce imamu tirmizi ya inganta wannan hadisin annabi ya ce wallahi innaki la khairu ardillahi ya ce na rantse da allah makka ke ce mafi alkhairin ƙasa a wurin allah annabi sai da ya rantsuwa fa ya ce wallahi innaki la khairu ardillahi ya ce na rantse da Allah ke ce mafi alkhairin ƙasa a wurin Allah wa habba ardillahi ilallahi kuma ke ce mafi soyuwan ƙasa ƙasan Allah a wurin Allah bayan kin fi koyina alkhairi a wurin Allah kuma ke ce garin da Allah ya fi so akan duk garurukan shi subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ne a lokacin da zai hijira zai bar makka bayan Allah mashi umarni ya fita daga makka ya koma madina da ya fita ya bar garin makka gaba daya sai juya ya kalli makka yake wannan magana yace gaya wa makka yace na rantse da Allah kin fi kowane gari alkhairi a wurin Allah subhanahu wataala na biyu kuma ke ce kasar da Allah ya fi so akan duk kasar da yake da shi a ban kasa sai ce walaula anni ukhrijtu minki in banda an fidda ni ne daga cikinki ma kharajtu da bazan fita ba a wata ruwa yace walaula annan qaumuki ko kuma walaula anna qaumaki wata ruwaya walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu in banda mutanen ki ne suka kore ni suka fidda ni da karfi ni kan da bazan fita in bar makka ba sai zama kamar makka annabi hakuri yake bata yana gaya mata zai tafi alaihi salatu wassalam kuma sai ya kasance Allah ya saka doka duk wanda ya hijira ba zai dawo makka ba har abadan abada wata sahabbai sun yi biyayya kai da garinku na aka haife ka da iyayenka da kakanun kakanunka an ce in fa ka fita ka bi annabi ba kai ba da har abada sai dai ka zo ziyara sai duk sahabin da ya zo maka a gurguje zai fita Allah ya hana shi zama a garin shi kanshi annabi da zo abin da yake ya ce ma kowa ya fita a makka duk wanda zai haura kwana hudu kare wuce kwana hudu a makka a fita ba a yadda wani ya shiga cikin makka da makami ba in ba manzan Allah ba alaihi salatu wasalam duk wannan yana nuna matsayi da daraja da makka take da shi a wurin Allah subhanahu wataala to saboda wannan matsayin nata da darajar nata ita ce alƙiblar musulman duniya gaba ɗaya a nan kaɗai ake aikin hajji duk duniya babu inda ake aikin hajji don shi aikin hajji gaba ɗaya kaf a makka ake yin shi madina ba ta cikin aikin hajji ina fata an gane zuwa madina ba shi da alaƙa ta kusa da ta nesa da aikin hajji bai cikin rukunin aikin hajji bai cikin wajibabbu bai cikin sunnoni bai cikin mustahabbai shi wani abu ne mai zaman kanshi ina fata an gane yana da falala nashi na zuwa masallacin annabi alaihi salatu wassalam na zuwa a ziyarci kabarin manzon Allah alaihi salatu wassalam to anan saboda ɗakin ka'aba na wurin mina na wurin muzdalifa na wurin ga arfa da take dan waje da hududul haram kaɗan to sai Allah ya kawo wani doka ya sa wa garin wanda babu garin da ke da wannan sai ce wa man yuridu fihi bi ilhadin duk wanda yayi niyya zai je maka ya aikata wani sa'o bi zulmin da zalunci akan ganganci kamar yadda wasu malamai suka fassara sai ce nuziku min azabin alim niyyan da ya kawai sai mun dandana mishi azaba ko bai aikata ba a sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala idan kai niyyar aikata sabo sai ka fasa saboda tsoron Allah to Allah zai baka lada ina fata an gane amma idan makka kai ne ya aikata sabo shikenan an rubuta ma zunubi kawai saboda alfarman da makka ke da shi to ba wannan bane abin tashin hankali akwai wanda ba zai sabon ba masu yaje makka suna nan a cikin mutanen akwai wanda ba zai sata ba sai yaje makka akwai wanda ba zai damfara ba sai yaje makka akwai masu iban karoyi su je makka akwai masu iban yan daudu su tafi makka duka a cikin mutanenmu a ɗawafi a kuma su yankan aljihu kai da gani ka san yan wani ƙasa ne ko ba a gaya maka ba wallahi tallahi mutanenmu ne kashi 99 cikin 100 masu wannan iskancin mutanenmu ne akwai wanda zai biya kuɗi ya tafi aikin hajji ko umra in ya je a can zai fanshe kuɗin shi kafin ya dawo wallahi akwai waɗanda suke haɗa kai da 'yan pakistan da irin 'yan bangladesh direbobin taxi suna robarin mutane a hanyar jidda sai su ɗauke ka a mota za su kai ka jidda su je wani lungu su fito da kai kawo abin da ke hannunka haɗa kai ake da mutanen mumala ake wannan abin su kwace ma duk ɗan riyal ɗinka da 'yan daloli ni na ga wanda aka musu wannan ba ɗaya ba ba biyu ba shi yasa gwamnati take sa ido sosai akan abu wani anan zai ci riba akwai wanda kuma mata zai cuta wurin kai su a sa musu a makka shi kuma sana'an shi kenan wallahi tallahi business su zo su ibi mata hajiya za su haƙo wurin ne to muna da kwastoma su kawo mota su cika mata su tafi da su abinda ake sa shi a misali riyal hamsin su ce mata riyal ɗari da hamsin ne misali nake bayarwa ba na faɗi exactly na amount ɗin ba amma sai sun tripling kuɗin ina fata an gane ko abin da ake sashi a riyal ɗari sai su ce mata dala ɗari ne kaga an ninnika kuɗin da yawa tafi da dala ɗari ta ba su kuma ƙarya suke to duka wannan aikin mutane shi ba ma niyya ba sai ya je zai sabon Allah a kuma su tafiya da karuwai a kuma su tafiya da 'yan daudu akwai wanda a ƙasar nan ya fito live ya a facebook yake cewa sun yi fada da wani kusa suna irin wannan a zara tone-tonen asiri sai ce ai kai kan ba za ka shiga aljanna ba a makka fa ka neme ni da luwaɗi na ga bidiyon da aka tura mini kuma na san shi a cikin celebrities ɗin nan yan arewa to daga nan za ka gane irin yadda mutanenmu suka kai matuka wurin lalacewa sun ajiye allah a gefe suna wata rayuwa a gefe sai ƙaryen musulunci ba mai ƙaryen musulunci duk duniya kamar ɗan arewa yanzu nan zai ce ma sabon musulunta su su ne musulunci ina fata an gane to amma ko su suka fi kowa ta ɓargaza shi yasa wani abu da nake yawan gaya mutane ba yan arewa su so kashe najeriya ko muna so ko ba masu mu muka fi kowa samun dama mu muka fi kowa kashe kanmu ko mulkin buhari ka duba duk manyan mukamai yan arewa ne duk wani babban mukami daga shugaban kasan duk wani matsayi mai kyau buhari ya ba yan kuma su suka kashe arewa ba abin da suka yi tsawon shekara takwas sun zo suna da zagin tinubu yanzu kun fahimci wannan abin da kyau kowa in ya samu ya gina kanshi yanzu shi lagos yake ginawa to ya za ka laifin shi ku ba ku gina naku ba shi kuma zai gina nashi ya yi ce bai kyauta ba to a takaicen takaitawa dole mu gaya kanmu gaskiya ba za mu zauna kullum muna nuna wane ne cuce mu bayan mu ne muke cutan kanmu Allah subhanahu wata'ala yanzu kalli 'yan siyasan mu fa sun mai da makka wurin mitin ɗin siyasa duk su yi ta tafiya can kuma ba da niyyar ibada suke zuwa ba can za a je ta kulle kulle ya za a karyawa ne ya za a targaɗawa ne ya za a gurɗawa ne ya za a ɗaurawa ne duk ana filin arfa suna mitin ɗin siyasa karewar lalacewa kenan a filin arfa wallahi suna mitin ya za a karyawa ne ya za a primary election wani za a bawa wani ba za a bashi ba duk wannan abu to Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadi duk wanda ya nufaci makka da ilhad sabon Allah subhanahu wataala bi zulmin da zalunci Allah ya ce nuzuk min azabin alim wani daga cikin magabata yake cewa inda kana adin a kasan Yaman ka kulla niyyar zaka zo makka dan kai sabo tun ba kamo hanya ba kawai Allah ya rubuta ma kana kasan yamen ya bada misali ya ce ka kulla niyan zan je makka ne sata ko zan je makka ne zina ko zan je makka ne abu kaza to kana yin wannan ne tun baka taso ba Allah ya rubuta maka rizq min azabin alim da nasin alqur'ani mai girma sadaka dole duk wanda zai je wannan wurin ya san wurin da zai ji da ka je kai wannan lagon da baka je ba ka zauna kai sabon Allah a Najeriya ya fi ma sauki da ka je kai a can wurin azaban Allah zai ninninka maka ne ninki ba ninki Allah kaɗai san adadin ninkin da za a maka saboda alfarman wannan wurin annabi ya ce in kai sallah a makka a cikin haramin ka'aba daidai ke da sallah dubu ɗari a wani masallaci yanzu ka zo kai sallah a masallacin nan sallan asuba ko a duk wani masallaci a kowane ƙasa to kafin ka samu ladan wanda ya sallah a irin wannan a masallacin kaba sai ka yi asuba dubu ɗari a irin wannan masallaci asuba dubu ɗari kafin ka samu wanda ya asuba ɗaya a can to daga nan za ka gane cewa ashe in kai zunubi ma kuma shi ma wani abu ne dama a cikin lata'iful ma'arif ibn rajab alhambali ya ce duk wurin da yake da daraja ko duk lokacin da yake da daraja ya zama albuqa wa zaman ko wuri ko lokaci inda yana da wani matsayi a wurin Allah ya ce in kai ibada zan ninninka maka lada ya ce in kai zunubi ma nisantin za a ninninka zunubin kuma saboda haka dole mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu ba wa duk wurin da ke da alfarma alfarman shi mu karrama duk wurin da ke da daraja haka madina madina ma harami ne annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam ya ce annabi ibrahim ya sanya makka ta zamo harami ya ce hakanan nima na sanya madina ta zamo harami har abadan abada hadisi nan kuma muttafaqu alaihi yadda makka take haram haka madina ma take haram shi yasa imamu malik a madina yana tsoron hawa doki ma ya tafiya ce zai hawa doki annabi na kwanci a wurin yana ga bai girma manzon Allah ba kenan alaihi salatu wassalam amma kaga a kusa da kabarin annabin ma ana rigima da wani to shi ya ce sai yayi laifi askar sun hana shi ko masu tsaron wannan wurin askar din farin kaya kenan shi sai yayi shirka suna ce masa nan ba a shirka shi kuma yana cewa sai yayi ina fata an gane wani ma ya dura shar duka to kaga bai ma san matsayin wannan wurin ba in ka shiga masallacin annabi alaihi salatu wassalam shi annabi ana girmama shi ne hayyan wa mayyitan yana duniya ko baya duniya abubakar siddiqu fa tawaga ya tura na yaki annabi ne ya tura tawaga na yaki yana raye sun kama hanya sai annabi ya rasu sai aka ci da abubakar siddiqu inda suka tinkarar na akwai hatsari duk bayanan sirru ya zo mana dakarun da ke wurin sun fi musulman nan karfi a matsayinka na khalifa ka bada umarnin su dawo yace ina ba zan yi wa annabi da'a yana da rai na saba mishi bayan ya bar duniya ba yanda annabi ya tura su ni ba zan dawo da su ba to shi ana girmama annabi na hayyan wa bayyita idan ka shiga madina ka ji kaman annabin kana gaban shi ka ba wa madina girma sunanta madinatu rasulillahi alaihi salatu wassalam shi yasa ake ce mata madinatun nabawiyya malamai suka ce idan ka ce wai akwai sunan da ake madinatul munawwara suka ce kowane garin musulunci munawwara ne amma ita sunanta madinatun nabawiyya ba mai wannan sunan sai ita duk inda musulunci yake to munawwar ne wurin yana da haske amma madina madinatun nabawiyya yasa alfasa zai ashiri ne ke cewa laqad faza man labba wa tafa wa zarahu wa man raga fi zaka fi zaka turabi izarahu ai duk wanda ya labbaika allahumma labbaika ya rabauta yayi tsawafi a ɗakin ka'aba wa zarahu ya kuma tafi madina ziyara wa man raga fi zaka turabi izarahu to saboda haka dole ne a girmama madina yadda za a girmama makka nan ka'aba na wurin allah ya girmama ta nan annabi na kwanci a wurin allah ya girmama nan bakiya sama da sahabbai dubu ɗari ko suke kwanci a bakiya sahabbai sama da sahabbai dubu goma afuwa suna kwanci a bakiya an gunne su mata annabi gaba ɗaya kaf in banda na na khadija duk suna bakiya duk da ummu salama an ce tana kusa da makka ita ma'anan ta rasu aka binne ta amma da ittifakan sauran gaba ɗaya kaf ana aka binne su dole ka girmama ummahatul mu'minin iyayen mummunai ga abokan annabi ga annabi da abokan shi Umar da Abubakar suna kwance a wuri ka je kuma kana sabon Allah Allahumma amin Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce ni وأذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa izu bawwa'na li Ibrahim, tuna musu lokacin da muka zaunar da annabi Ibrahim bayan mun zaunar da shi, muka shirya da shi muka nuna mishi makanal baiti wurin da ɗakin ka'aba yake. A lokacin babu komai a wurin, Allah ya ce masa nan wurin a nan ɗakin ka'aba yake a nan za ka gina min ɗakina, wanda zai zama alƙiblan musulmai har tashin kiyama. Tun daga wannan lokacin maka ta zama wuri na musamman, shi yasa hatta lokacin jahiliya abdulmuttalib kakan manzan Allah alaihi salatu wassalam da aka ce da shi ganan sarkin yaman ya taho da giwaye zai yaƙi makka ya ce kar kowa ya damu ya zo shi ya yi rashin mutuncin da zai ya kwace mutane raƙumansu da dabbobi da wane ne duka kafin a shigo makka suka zauna a mina suka kwana shi abdulmuttalib ya taso a matsayin shi na shugaba a maka ya zo ya same shi abrahata da taugar shi da kawai ba ya tsoron shi ya ce abraha raƙowanmu da ka ƙwace da tumakanmu da wane ne ka dawo mana da su ya ce a kai da na zo zan rusa ɗakin ka'aba ba za ka ba haƙuri ba kana magana ba ka raƙuma ya ce a ka ba mu raƙuma mu ɗakin ka ba ka haga ita ya ce ɗakin ta akwai mai ɗakin shi zai kula da ɗakin shi tun a jahiliya sun san darajar wannan wurin suka ce ya ce inna libaitan rabban ya haniha ya ce ɗakin tana da ubangijinta shi zai ba ta kariya mukan ba mu raƙumin mu wannan namu ne amma wancan kuma na Allah ne shi kuma sai ya ji daɗi ya ce a ba su raƙumansu aka ba su duk dabbobinsu da raƙuma da komai ya ce kowa fi ke bar makka a je kan duwatsu a bar mishi makka ya zai duk abin da zai da ya tinkaro ya kamo hanya zai zai rusa ɗakin kama mai Allah ya mishi tsuntsaye ya turo mishi Allah ce tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya daga daga da shi tsuntsaye ne da 'yan ƙanana ƙananan duwatsu suke jifan sojoji akan raƙuma akan giwaye saboda nuna isafa giwa aka taho da shi madadin doki ko raƙumi su akan giwaye suke ya ce wa ya gina wani ka'aba a yemen a daina zuwa na a koma can an masa kishiya ya ce baya son shirka ya ce a bar ɗakin ka'aba a koma yemen akwai sabon ɗaki can za ana zuwa ibada to abin da zai tabbatar da wannan ya zo ya rusa wannan ɗakin allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun nuna masa makanal baiti wurin da zai gina ɗakin kaba sai muka ce da shi Allah tushrik bi shay'an kai kar ka hada shirka da ni da kowa a wannan wurin ba a shirka wa tahhir baitiya ka tsarkake ɗaki na litta'ifina ga masu ɗawafi wal qa'imina da kuma masu yin sallah masu tsayuwa saboda sallah wasu malamai suka ce litta'ifina ga ainihin waɗanda yake 'yan hajji da umra masu zuwa suna komawa wal qa'imina da ainihin mazauna makka duk wannan fassaran kowanne kuma karbabbe ne a wurin malamai war ruka'i sujud da kuma masu yin ruku'u masu yin sujjada me yasa ba a ce ba war ruka'i was sujud sai aka ce war ruka'i sujud haka ya faɗa cikin suratul baqara yace wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود باتيب والركع والسجود دنياتنا وطهير بيتي للطائفين والقائمين لا ساتي والركع والسجود الركع جمعيني نراكي هكا السجد جمعيني الساجد masu ruku'u da masu sujjada eh malamai suka ce a ruku'u da sujjada ba za su rabu ba da duk a cikin abu guda daya yake yanzu an gane ko duk a cikin sallah suke babu wata ibada ta ruku'u ita kadai a ce za ka yi ta sallah mai ruku'u zalla ina fata an gane kaga ko sallan gawa babu ruku'u sai dai tsayuwa kadai in dai sallah akwai ruku'u dole a karisa a gangara sujjada ke sabon ruka'i sujud da masu yin ruku'u da masu yin sujjada bi ma'ana a tsarkake wannan wurin saboda su da alka'imina shine ainihin da kuma a ta'ifina masu yin dawafi da al'akifina ko alka'imina anan imma masu zuwa hajji da umra ko kuma waɗanda suke zaune a makka ko a ta'ifina masu ainihin dawafi a ɗakin ka'aba wal qa'imina da masu tsayuwa saboda yin sallah war ruka'i sujud da kuma su ruku'u masu sujjada wannan abin da ke nunawa shine idan mutum ya shiga wannan wurin ya san girman wurin kada kuskure hada Allah da wani kada kuskure ya shirka duk duniya babu wanda ya je shi ɗakin Ka'aba yana daga hoton wani mutum sai 'yan Najeriya a Najeriya an samu musulmai sun tafi wanda sunan malunta ma wasu suna daga hoton Tinubu a ɗakin Ka'aba Allah ba shi nasara wallahi tallahi har sai da gwamnatin Saudiya ta yi magana saboda tsabar lalacewa shi yasa wato an yi wa Allah rashin mutunci an yi wa Allah yaudara an yi wa Allah ƙarya shi yasa Allah jefa mu inda muka shiga an yi yaudara da musulunci ina fata an gane ba abin da Allah bai so irin ka yaudara da sunan shi in za ka yaudaran ka kai bismillah ga fili ga doki amma ka yaudara da addinin Allah wannan babban laifi ne sannan kuma ka je ɗakin shi ma kana ɗaga hotuna wa Allah ga tinubu yanzu Allah bai san shi ba suna nuna mishi Allah wannan ne fa shi muke so ya ci zaɓe to kuna tsaman Allah zai bar mu ne ko kaɗan ba zai bar mu ba kuma dole a gyara wannan abin shi kuskure yin shi wani abu ne daban kowa zai iya yi amma maimaita kuskure shine laifi babban laifi kayi kuskuren kuma ka dage kai baka yi kuskure ba Allah ya sa mu gane sai Allah ya ce وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق Allah ya ce da annabi Ibrahim wa azim kai shela kai yekuwa fin nasi wa mutane bil hajji ka musu yekuwa da taho aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka suna tafiya a ƙasa shine rijalan wa ala kulli damirin za su zo maka akan kowane irin abun hawa masu zuwa a keke masu zuwa a babur masu zuwa a mota masu zuwa da jirgin sama masu zuwa da ainihin jiragen ruwa duka sun shiga cikin zamir kowane irin abun hawa wato qur'ani akwai abun mamaki a lokacin da Allah ke magana ko keke babu daga tafiyan ƙasa sai doki sai raƙumi su ne ababe uku da ake tafiya da su amma Allah sai ce za su zo maka daga kowane irin abun hawa to duk abin da aka kirkiro a yanzu da wanda za a kirkiro a gaba ya shiga cikin wa ala kulli zamir in ba Allah ba zai wannan abu wanda ya san jiya da shekaran jiya ya san gobe da jibi da gata Allah ne shi kaɗai shi yasa ce za su zo maka akan kowane irin abun hawa ya atina min kulli fajjin za su zo ta kowane irin lungu da saƙo a mikin mai nisa kalmar fajju ainihin shine hanya waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun fijaj da alfajju shine hanya wasu malamai suka ce hanya da ke tsakanin dutse da dutse ana kiran shi da fajju bi ma'ana dai za su zo maka daga ko ina a duniya ka je aikin hajji ka kaɗan china ya zo ɗan china abin mamaki musulmi ne shi daga china ya zo aikin hajji daga wani daga taiwan wani daga hong kong wani daga mexico kowa ya zo aikin hajji inda ba ka tsammani akwai musulmi kaga wasu musulmai yan kalilan wasu zo aikin hajji iya su kaɗai ne suka samu zuwa duk yana cikin me yana cikin wa'azin fin nasu bil hajji lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi ibrahim wa'azzin fin nasi bil hajji kai shaila kai ye kuwa ka gayyaci mutane su zo aikin hajji bayan an gama gina ɗakin kaba ƙala sai annabi ibrahim ya ce ya rabbi ya ubangiji na wa kaifa ablughun nasa ta ya zan isarwa mutane ya ce bayan sauci na bai da ƙaran da zai tafi duk duniya aji kuma ka ce duk duniya ne kowa ake so ji sai ya gaya wa allah haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi ibrahim nadi kai dai kai abin da na saka wa alaina albalagu mu ne masu isarwa haka Allah ce da shi kawai ka hau kan wani dutsen safa haka wasu malamai suka ce ya hau kan dutsen safa ya daga murya ya ce ya ku mutanen duniya ku taho aikin hajji Allah ya umarce ku hujju ku taho aikin hajji da Allah ya ce min shi ka kira fa alaina albalagu fa qama ala maqamihi wa qila al hajr wa qila ala safa wasu malamai suka ce ya a inda yake din a nan ya faɗa wasu malamai suka ce ya hau kan wannan hadarul asad wanda ya gina ɗakin ka'aba da shi wasu malamai sun ce a ya ainihin ɗaga murya ne ya hau kan dutsen safa ya ce ya ayyuhan nas ya ce ya ku mutanen duniya gaba ɗaya kaf inna rabbakum qad ittakhadha baytan fa hujju ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya gina wani ɗaki ya riƙi wannan ɗakin wurin ibada don haka fa hujju kowa ya taho aikin hajji da ya faɗi wannan abun aka ce innal jibala tawada'at hatta balaga sauta arja al'ardi duk wani dutse da ke duniya sai sun kuya duk wani dutsen da ke duniya kawai sai sun kuya saboda sautin ya ci gaba da tafiya kowane sashi na duniya sai da ya ci wato Allah ne ba da umarni cewar shi wannan sautin da na umarce ku da a isar da shi to kar dusuna saboda umarnin Allah ne fa sai suka ji tsoron kar sautin nasu ma ya tare abun sai duwatsu suka dinga sun kuyawa duk wani babban dutsen da ke duniya kaf sai sun kuya saboda sautin ya wuce in ba Allah ba zai shirya wannan abu tunda duwatsun su ma halitta ne Allah na musu magana kuma su ci bishiya halitta ce Allah na mata magana ta ci kisa ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqawna tasbihahu innahu kana haliman ghafura babu wani abin da ke cikin sama da ƙasa face yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala kuma yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi a wani gun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa da mai hankali da mara hankali da jimadat abin da ba sa motsi kowanne yana sujjira ga Allah yana tasbihi to da Allah ce da annabi Ibrahim ka kira mutane su zo aikin hajji ya hau kan dutsen safa ita ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujju ubangijin ku ya gina daki kowa ya taho aikin hajji Allah ya ce ka faɗa mu za mu isa duk duniya sai an ji sai ga duwatsu suna kwantawa saboda sautin ya wuce je ko ina Allah kenan a gaishe ka Allah to Allah ya ce ya atuka rijalan za su zo maka suna tafiya a ƙasa an taɓa samun wani malami wani ta'adda ya ce haramun ne mata su je aikin hanci aka ce saboda mai ce Allah ce ya tuka rijalan maza za su zo tun da rijal jam'i na arrajul aron maka ga inda ya bullo ko ka san ɗan najeriya ne ko ba ka san mu komai muna da shi wallahi tallahi sai da aka yi zaman mukabala da shi kuma ce a tuka rijalan Allah ya ce a ina aka ce mata su zo rijalan aka ce ai wannan kalmar rijal yana daukan jam'in namiji yana daukan jam'in kafa rajulun sai a ce rijal haka rijilun a ce rijal ko arjul duk ɗaya ne aka ce kafa Allah ke nufi ba maza ba ya ce a to yanzu kan ya gani ba ya wahalar da mutane ba kuma har ya samu mabiya ba wallahi har an taru ya tara mabiya na gaya ma don lokacin babu social media ne da ya yi suna da ya yi trending tun lokacin baban gida aka yi abu kaga lokacin ba social media inda yanzu ne da an yi tsiya zai wahala ya janye don ya fara samun kuɗi Allah sauwage Allah ce wa ala kulli damirin za su zo maka akan kowane irin abun hawa asalin kalmar damir shine raƙumi mai ɗamammen ciki duk dabba kamar raƙumi ko doki idan ka ga cikinta a ɗame wanda na halitta ba na yunwa ba to ta fi kowace gudu shi ne asalin ma'anan kalmar kuma tana ɗaukan kowane irin abun hawa shi yasa malaman zamani suka ce ayan ta wakilci duk abin da za a hau a je aikin makka kaga akwai wanda je a keke ai bara tun daga south africa a keke tafi aikin hajji aka mishi tara na musamman a keke duk kasan da ya je sai a bari ya wuce an riga an sanar da duniya gashi yana tahowa aka dinga nuna shi a gidajen tv tafiya kusan kilomita dubu sha a kan keke sai da ya je aikin hajji ya ce shi yana so ya je aikin hajji ba shi da kuɗi ko kuɗin mota bai da shi ce yana da wata lafiyayyen keke ya ce wallahi sai ya je to akwai amnu akwai aminci hanyoyi kaga in nan ne idan za ka ratsa tsakanin maiduguri da cadi da keke tuni za a yi gaba da kai allah ya kiyaye to allah ya ce ya atina min kulli fajjin amik za su zo maka ta kowane irin lungu da saƙo mai nisan gaske don su amsa kira annabi ibrahim alaihi salam sai allah ya ce ne ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
Allah ce da ya shahadu su zo aikin hajji don su halarci manafi alahu amfani don kansu zuwan ku aikin hajji ko umra ba abin da Allah zai amfana da shi amfani ne don ku karan kanku malamai suka ce daga cikin amfanin shine na farko idan ka je wannan zirga-zirgar da ake na ɗawafi da na safa da marwa da kaiwa da komowa tsakanin haram da masaukinka shi kanshi yana ƙara ma lafiya ina fata an gane kaga akwai amfani amini ne sihiya ta ɓangaren lafiya sannan kuma akwai amfani na sanayya da mutane akwai wanda anan za ku saba da shi daga wata ƙasar duniya yake in ba wannan dalilin ba ba za ku taɓa haɗuwa da shi ba akwai amfani na ilimi akwai amfani na wayewa idan har kana jin yarurruka kana hira da mutane ko larabci ko turanci ko a ce ka iya wani yaren china misali duk wani kyan kyan duk ka iya yanzu na sai kai aboki dan china an gane ko to akwai amfani na zaka san yanda al'ummomin duniya suke akwai wani in ka ganshi zaka ce kan Allah mai halitta kala kala komin shashafan banda na mutane wani ka ganshi ma a jaranka zaka ji anya wannan mutum ne tunda aljanu ma suna zuwa duka manafi alahum ne zaka ga mutane kala kala in ba a wannan wurin ba babu inda combination din mutane yake taruwa lokaci da yana daga cikin abun mamaki da kafaran duniya suke game da aikin hajji duk yadda za a yi su ba wa aikin hajji matsala sun yi ittifaki ba zai yi ba ina fata an gane ittifaki suka yi fa suka canza ba za mu iya canja ƙur'ani ba kaga sun haƙura suka aikin hajji ma ba zai taɓa ba duk yadda za ka yi musulmi a ƙara kuɗi sai ga an ƙara yawa a ƙara kuɗi sai a ƙara yawa a can a rabu da su kawai abin da Allah ne saboda ni wa'azintin nasu bil hajji kuma annabi Ibrahim ya daga hannu yace faj'al af'idatan min nasi tahwi ilayhi ya Allah ka sanya zukatan mutane suna shaukin wannan wurin kowa hankalin shi yana wurin da ka samu da mumini da musulmi da fasiki da munafiki da karuwa da dan daudu da liman da ladan da alaramma da dalibi kowa na son zuwa yana fata an gane kowa na buri ya je wannan wurin to shi yasa dan mai Allah ya ce faj'al af'idatan min nas tahwi ilayhi kuma idan ka je gun zaka da wani shauki na musamman duk da kai tozali da Ka'aba sai ka ji wani abu na daban haka Allah ya tsara wannan wurin ita kuma Madina duk inda kake sai ka ji wani nutsuwa a cikin garin ta sha bamban da Makka saboda nutsuwan da Annabi ya samu a garin sai Allah ya sanya wa garin gaba ɗaya nutsuwa to Allah ce liya shadu manafi alahum don su halarci amfanin da su abin zai amfana ga kuma lada da za a samu annabi ce mana hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummuhu duk wanda ya aikin hajji bai yi batsa ba bai yi fasikanci ba yayi abin da Allah ya ce yayi zai dawo kasan shi kamar ran da aka haife shi an kankare masa zunubi gaba ya zama fresh wannan yana daga cikin abin da ba a samun shi sai an je wannan wurin kaga dawafi ba inda kake dawafi in ba nan wurin ba duk duniya wuri da ake dawafi duk duniya wuri da ake arfa duk duniya wuri da ake jifa to wani irin ibada ne da in ba anan ba inda zaka yi shi Allah subhanahu wataala sai ce wa yadhkuru smallahi sannan su ambaci Allah su mahajjatan fi ayyamin ma'lumat a cikin kwanakin nan sanannu ala ma razaqahum min bahimatil an'am bisa abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima dabbobin gida a yami ma'alumat kwanaki sanannu malamai sun yi sabani a kai wajen maganganu har guda biyar daga ciki mafi shahara akwai malaman da suka ce shine kwanaki goma farko na zulhijja magana ta biyu malaman da suka ce abin da ake nufi da yami ma'alumat shine ranar arfa da ranar sallah da kwanaki biyu da ke biyo bayan sallah akwai malamin da suka ce ami ma'alumat shine ranar sallah da ayyamut tashrik kwana uku bayan sallah duk waɗannan maganganu kuma za su shiga cikin wannan aya duka sai ka tattara ka ce duka su Allah yake nufi dama haka alkur'ani yake idan malamai suka fassarori daban-daban sai a ce duka sun shiga ciki to ayyami ma'alumat kwanakin zulhijja guda goma sun shiga ranar arfa ta shiga ranar sallah ta shiga da kuma ayyamut tashriki kwana uku na bayan sallah duka suna cikin ayyamin ma'alumat a ambaci Allah da yawa saboda su kwanaki goma farko ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam hadisi ingantacce na imamul bukhari annabi ce ma min ayyamin al'amalu salihu fi habbu ila Allah min hadhihi ayyam babu wasu kwanaki a duniya kaf da ayyuka na alkhairi suka fi soyuwa a wurin Allah kamar cikin kwanakin nan guda goma har sahabbai suka ce ya rasu walal jihadu fi sabilillahi ko da jihadi don daga addinin Allah annabi ce kware da gaske ko da jihadi don daga addinin Allah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bi shay'in sai fa mutumin da ya je jihadin da dukiyansa da komai da ranshi ba abin da ya dawo shi yasa har ibnu kayyim al-jawziya yake cewa mun tambayi malamin mu ibnu taymiyyah harrani muka ce da shi da kwanaki goma zulhijja na farko da kwanaki goma karshen ramadana wanda yake wani falala kun gane tambayar ibn qayyim yace su kansu abin ya kulle musu kai dama ibn qayyim yace idan kanmu ya kulle sai mu je go ibn taymiya yanzu nan sai mu samu waraka suka je go ibn taymiya akramakallahu ka wato abin mamaki ne malam ka san ibn qayyim kuwa zaka dauka ya san komai a ilimi amma sai ya ga wata matsalar da ta rikice mishi sai ya koma ga ibn taymiya daga nan zaka gane ilimin ibn taymiya ilimin nashi irin waɗanda mutane ne da haka Allah halicce su sun karanta komai sun san komai to sai ibn taymiya ce da su kwanaki goma zulhijja idan ka kalli hadisai da suke magana akan su da ayoyi dole kanka zai kulle idan ka kalli kwanaki goma karshen ramadana ka kalli ayoyi da hadisai masu tarin yawa sai kanka ya kulle amma ga yanda abin yake sai ce tun daga fitan alfijir har zuwa faduwar rana wannan yini da ke cikin zulhijja ya fi na ramadana falala ya ce daga faduwar rana zuwa fitan alfijir wannan dararen na kwanaki goma ramadana sun fi na kwanaki goma zulhijja ya fita fes saura hujja ina fa aka ce to me dalili aka ramakalla ya ce dalili shine duk falalan da allah ke magana na kwanakin zulhijja a cikin yini suke ba da daddare ba ranar arfa da rana ake arfa dare baya ciki yawmun nahari da rana ne yawmun tashriki da rana ne yace komai da rana ne duk aikin hajjin da aka yi magana za ga cikin yini ne sai ce to waɗannan yinin abin da yasa suka samu daraja saboda faɗowan waɗannan ranakun ne a cikin su yace shi kuma goman ƙarshe na ramadana duk falalansu da Allah ke magana a cikin dare ne saboda lailatul qadr yace khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin yace duka falalan yana cikin dare ne to daren can yafi na nan yinin da kenan yafi na wancan Allahumma amin Allah sai yace alama razaqahum min bahimati lan'ami saboda abin da aka azurta su da shi na dabbobin ni'ima bi ma'ana su layya waɗanda suke gida kenan su yi hadaya waɗanda suke aikin hajji ni'ima Allah ya muku to ku yanka dabbobi don ku gode wa Allah akan wannan ni'ima ni'ima ta musulunci ni'ima na tsadar lokaci da Allah ya baku saboda Allah na son mu yana kaunan mu albarkacin annabi mu Muhammad alaihi salatu wassalam dan duk darajar da muka samu da falala duk dalilin shi ne wasu annabawan ba a ba su bane dan annabin mu yafi nasu an gane ku to sai Allah ya ce wannan ni'imar da na muku din ku dinka yanka dabbobi kuna gode mini shukura lillahi kenan shine hikima a yanka dabbobin dan a gode wa Allah ya ba mu ayyamu zulhijja ya ba mu ranar arfa ya ba mu kaza to mu yanka dabbobi mu gode wa Allah saboda ranar arfan kadai annabi ce duk wanda ya azumi a wannan ranar ana gafarta masa zulubin shekara biyu kisa ana gama arfan washe gari a yanka dabba a gode wa Allah Allah ka gafarta mana zulmanmu ya Allah mun gode sai a zubar da jini shukura lillahi fakulu minha Allah ce ku ci daga wannan dabbobin da kuka yanka wa at'imul ba'is al-faqir sannan ku ciyar da wanda yake cikin tsananin talauci wanda yake cikin tsananin bukata akwai al-faqiru talaka akwai al-ba'is al-faqiru kai daga jima daban-daban ne al-ba'is al-faqiru wato shi irin talaka ne first class eh first class yake da shi a talauci to Allah ya ce a ciyar da wannan a taimaka mishi ke sa kasashen da suka ci gaba za ka yi mamakin yadda suke layya duk wanda bai yi layya ba ba zai roƙi nama ba ana baka nama ne kana gudu wallahi malam har ɗalibai kaga an ɗauko rago ana neman mai karɓa rago su kutum ka ce kai ba inda za ka aje firjin ya cike da nama ɗalibi fa ya ce firjin shi ya cike da nama baya su amma nan fa a wata a wata anguwa a nan a garin ba anguwa ce babba ta masu kuɗi wani limami yake cewa da ni aka rama kalla masu kuɗin na ba su da fikihu na ce ba su ma san shi ba ba ba su da shi bane ba ya ce don allah malam ina limamin su duk anguwa duk kwaron anguwan ya cika da jini amma ko kaza ban yanka ba ba za su iya cina limamin su mai layya ba idan suka haɗa dubu biyar biyar za su mishi layya dubu biyar biyar kawai masu bin hisalla duk inda aka samu mutum ashirin suka ba da dubu biyar biyar ba dubu ɗari ne akwai wanda ya fi ƙarfin miliyan ɗari kuma a wurin ya ce min wallahi malam ko ka zaban da kuɗin da zan yanka ta da aka rama kalla aka rama kalla shi kenan to haka abin da zai ci kenan wallahi ba a kyautawa shi yake jan su sallah ya karantar da 'ya'yansu ya yi kaza duk yana ba shi na
arama kaji wata tambaya ko wannan tambayar na shi gaskiya ne ba ya ce wa har yanzu yana limanci ya kamata ya bari ko sai da ba shakuri ya ci gaba da yi su kuma su gyara Allah ya ce sun malaikadu ta fasahu sannan sai su ainihin cika aikin hajjinsu a tafasu bi ma'ana almanasik da Allah ce sun malaikadu ta fasahu ya yi daidai da fa'iza ƙazaitun malasikakum fazkurullaha ka zikirkin abakum a wacce da zikira shi ne ma'anan sun mal ya ƙadu ta fasahu sannan su cika aikin ainihin hajjinsu wal yufu nuzurahum sannan kuma su cika bakancen da suka yi wal ya tsawafu sannan su yi ɗawafi bilbaitul atik a ɗaki wanda yake tsohon ɗaki ko kuma ɗaki da ke intaccen ɗaki wannan ayan tana buƙatar ƙarin bayani sai Allah kai mu gobe aya ta ƙarshen nan da muka karanta za mu tsaya a nan abinda mu karanta daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya mana afuwa muna tare da baki da suka kawo mana ziyara akwai sha Allah jarabiu wanda shi muna tare da shi koyaushe a nan da kuma masallacin miyati shine daraktan hizba na jihar gombe a yana tare da sabon kwamandan hizba na jihar gombe ba wancan da ya kawo mana ziyara ba dama shi rikon kwarai yayi to yanzu an samu shugaban kwamanda na dindindin na jiha wanda shi ne buhari abdullahi shi ne a gefen kwamanda sun kama mana ziyara muna godiya kwarai da wannan ziyara allah ta'ala ya ba shi ikon yin shugabanci da za a yaba allah kuma ya fi mu yabawa ina ga zan ba wa shi kwamanda ko darakta ya zo ya rufe mana da addu'a saboda lokaci ya yi saboda ainihin yan uwa masu e shi kan ba bako ba ne kai kwamanda ka zo kai mana addu'a ka gaisa da mutane shi alhaji rabiu dan gida ne a nan wurin insha Allah kai ne ma ba a sani ba saboda jama'a su san ka ni kai na